أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka a yinin daren asabar tahir yadda salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin sati da ya gabata kan mamance da yau muna 29 ga watan rabiul awwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari uku da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar ga watan goma sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun karanci babun fi wujubil qiyad li hukmin lahi wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wa umira bil ma'ruf aw nuhiya 'anil munkar an munkari mun kare wannan babi za mu tashi mu shiga cikin sabon babi duba shahi na hamsin da takwas ƙalar mu'allifu rahimahullah babu fin nahiyi anil bida'i wa muhdathatil umur babi ne wanda yake karantar da mu kamar yadda malam yayi bayani game da hali da dukkan abin da aka kirkira shi wanda ba addini bane ba aka raba shi da addini kuma aka dauke shi shari'a aka dauke shi shi ma addini ne wannan ita ce ake cewa bid'a bid'a jam'u ne jam'i ne na bid'a kuma wa muhdathatul umur da abeban da aka kirkiro na al'amurra shi ma wanda aka raba su da addini sai zamanto wannan jumla ta biyu kama aksu bayani ƙara bayani ne in ba haka ba bid'a ta kunshi muhdathatul umur ko kuma ya zamanto bid'a muhdathatul umur wanda abeban da ake kirkiro su har yanzu har gobe ko da lokaci ana kirkiro su sai zamanto na abin da ma zai zo wanda aka kirkiro bid'a ne kuma ana akwai shan bamban su tari za ka ga subhanallah wasu malamai wanda Allah maɗaukaki ya ba su ilimi amma saboda san rai da san zuciya idan ana gwagwarmaya da bid'a sai kaga suna ta kokarin kare ta suna kawo misalan da babu ya da alaka da addini su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaza shi ma wannan bid'a ne ko kuma a'a a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a shiga mota ba ba a shiga shirgi ba ba a yi magana ba da mikro duk wannan bid'a ce shi wannan baya da alaka wannan wasila ce wasila kuma ta sha bamban da abin da ya zamanto ibada ce mai karan kanta hajji farali ne ga wanda Allah madaukaki ya ba hali da lahiya wannan mutum ya je hajji ya danganci ko ka tayi a ƙasa wasila ce ko ka hau jakki ko doki wasila ce ko ka hau mota ko jirgi duka wasila ce abinda ake so kai dai ka je ka yi aikin hajji nan ba a zancen cewa hawan mota ko jirgi da ba a yi bayan kuma ya zama to an yi bida hajji wannan mu ba addini ba ba shi bane bautar bautai yin hajjin shi ne bauta قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى الله مدوكaki na cewa wa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal ba abin da yayi saura bayan gaskiya a yi riko da shi to sai bata duk abin da ya zama to kuma bayan gaskiya ne to bata ne Allah madaukaki na cewa ma farraqna fil kitabi min shay ba abin da muka yi sakaci a cikin alkur'ani babu shi ba mu tauye komai ba in dai addini ne to Allah madaukaki yayi bayanin shi a cikin alkur'ani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin shi kina idan ka zo da wani abun da shari'a ba ta yi ba to kai ka zo da shi Allah dai wanda ya ce a bauta mashi ya sanya ya yi bayanin abin da da shi ne ake bauta mashi. Wakala ta'ala, fa in tana za'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul, wannan aya ta gabata. Cewa idan kuka samu jayayya a cikin wani hukuncin wani al'amari, wannan iya ga wannan abu kaza ne, wancan iya ga a'a kaza ne. wannan sunna ce wannan bid'a ce wannan haram ne wannan halak ne wannan makruhi ne wani ce a wannan jaiz ne ina makoma shine zuwa ga qur'ani littafin Allah madaukaki ruduhu ila Allah war rasul kuma kumaida hukuncin jayayya ku ya zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake rayi a lokacin da ya rasu ku koma zuwa sunnar shi kina anan ne za a samu waraka da warwara ta jayayya za a san wane ne yake da gaskiya a cikin masu jayayya akan wani al'amari ai alkitabu was sunna bala yace ana nihin nan alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u sani wannan shine tafarki na mi kakki ku bi shi baka Allah madaukaki na umarni ku ba hanya ta wadda ta farki na ne miƙaƙƙe babu kwanance kwanance tare shi ta farkin da ya kahu akan hujja qala Allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'u subula kadda ku bi ƙananan hanyoyi masu lunguna masu kwanance kwanance fa tafarraqa bikum an sabili wadda za ta raba ku daga tafarki na ya zama to kana bin gwada mai kana bin hanya mai kanka ka saki ka kama kama kame ka bi hanya lunguna wadda za ta sa ka lungu ka batar da kai wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yace musu manzo sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in dai har da gaske ne kuna san Allah fattabi'uni to ku mun biyayya ku bi ni sau da kawa wannan shine alama bin san Allah madaukaki bin manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kawa yuhibbukum Allah sakamakon haka nan Allah madaukaki zai so ku idan kuma Allah madaukaki ya so ku to zai sanya muku ya zamanto sakamakon ku aljanna ne a lahira a duniya kuma ya sanya muku karbuwa kowa ya so wa yaghfir lakum halau ya gafarta muku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubakum wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma mala yace ayoyi a cikin wannan babi na hani da abeban da aka kirkiro a cikin addini suna da yawa ma'lumatun kuma sanannu amma al'ahadithu game da hadisai fa kathiratun jiddan su ma suna da yawa sosai wahiyya mashhuratun wannan hadisai shahararru ne ala tarafin minha wa naqtasiru ala tarafin minha mana yace za mu takaita akan wani yanki daga wannan hadisai hadisin farko cikin wannan babi hadisin Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin qalat tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man ahadatha fi amrina hadha dukkan wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu wannan iyanihin addini na Allah ma laysa minhu abinda baya daga cikin shi fa huwa rad to wannan abu mai sashe ne kamar ismu mar- maf'ul ne mardudun alaihi Allah ya maida mai kayan shi Allah baya so saboda yayi shi ne ba kalkashin umarnin Allah ba ba kalkashin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi hadisi ne wannan Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi riwayati li Muslim Imam Muslim iya da wata riwaya daban man amila amalan can caye man ahdatha fi amrina hadha nan kuma yace man amila amalan wanda ya aikata wani aiki kowane iri ne laisa alaihi amruna babu umarnin mu akan shi fa huwa rad shi ma wannan aiki mai sashe ne ga mabuci dan wa musulmi mu ga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ce ingantatta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yi wani aiki ba tare da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai addini ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba to ma'abucin shi ya sanya akan shi Allah bai karba ba me sashe ne ga ma'abucin shi baya da lada bal sai zunubi domin idan kai abun da ba Allah ya ce ba ko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kace addini ne ka kirkirawa Allah madaukaki ƙarya shi ko Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam malam ya akwai kalkashin wannan akwai ta'aliki da malam yayi qala qala shaykh abdul muhsin al-abbad al-badri hafizahullah wannan malami mun ce na da da sauran bulbudin malamai na hadisi wanda suka yi saura a wannan duniya wanda suka shahara wanda aka sani har yau iya ba da karatu a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rana ce ta juma'a kawai baya karatu man dukkan ranakun sati gaba ɗaya ranar juma'a ce kawai yake bance baya karanta suwa na tsakanin magarba da isha shine yake cewa ya'ani man ata bi shay'in lam yakun mimma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance akan shi ba wa mimma ja'at bihi sunna kuma sun sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata zo ba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma huwa min muhdathatil umur to wannan abu ana lissafa shi daga abeban da aka kirkiro na al'amurra fa innahu mardudun ala sahibi wannan abu mai sashe ne ga ma'abucin shi an maidawa wanda yi wannan aiki wala ibrata bihi wala ibratu bihi wala qimatu lahu ba a lura da wannan aiki ba a dauke shi aiki ba kuma baya da matsayi baya da kima wannan aiki da ya kirkiro وهذا أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأن حديثكما أصليني كما أوني نأيوكا نظاهري أيوكا نزاعي أقنص أيكتا ظاهري وأن حديثي ما أونيشن nan ga aiki sai a duba in wani iri ne manzala sallallahu alaihi wasallama yace ai shikenan ya shiga karkashin shari'a karbabbe ne wajen Allah madaukaki aka duba a'a babu shi a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi a cikin alqur'ani to wannan aiki ba aiki bane ko da ma'abucin shi yayi ma'abucin shi an maida mai wannan aiki qala fa huwa aslun hadha aslun fi wazn al-a'mal zahira wa anna al-mu'tabar minha ma kana waqfan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wifqan afwan wa anna al-mu'tabar minha abun lura daga cikin ayyukan wannan ma kana wifqan lima jaa bihi rasul al-karim sai abun da ya zamanto ya dace da abun da manzo sallallahu alaihi wasallama mai karamci ya aikata wa annahu idza kana ala khilafi ma jaa bihi kuma idan ya zamanto ya kasance a bisa sabanin abun da yazo da shi ne bi an kana mabniyan ala bid'in kasance wannan aiki an gina shi akan bid'a wa umurin muhdathatin da al'amura wanda aka kirkiro fa innahu la yu'tabar to na aiki ba a lura da shi wala yu'awwalu alaihi kuma ba a tawili akan shi babu wani sakamako akan shi wala yultafatu ilaihi ba a waiwaya ma ya zuwa ga wannan aiki wa yakunu batilan zai kasance bataccen aiki haitsu kana mabniyan ala bid'atin kasancewar shi ya ginu absa bid'a wa laysa mabniyan ala sunna bai kasance ba ya ginu akan sunna قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza khataba ihmarrat ayna zala sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan iya khutba iya galgadi sai idanuwan shi su ja wa ala sautuhu muryar shi ta daukaka washtadda ghadabuhu fushin manzala sallallahu alaihi wasallama yayi tsanani a lokacin da yake galgadi kan wani abin da ya saba wa shari'a hatta ka annahu munziru jayshin kai ka ce wani wanda yake wa gayawa rundina cewa ga wani nan ya zo ga wata rundina nan za ta kawo muku yaki wa yaqulu amma ba'du na cewa bayan haka bayan ya yabi manzo Allah la ya kulu sabbahakum wa masakum ci ai ga wata rundina nan ta muku jijjihi za ta zo ta kawo muku yaki ko kuma ga wata rundina nan ta mikiya sun mare ta za su kawo muku yaki wa ya kulu bu'ithu ana wa sa'atu kahatai zala sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko ni tsakanin da ni da tashin kiyama kamar wannan ya tsotsi guda biyu hatai ne nan da tashin kiyama da aiko manzo sallallahu alaihi wasallama bambancin zamani kadan ne kuma bambancin wannan yatsa da wannan yatsa mununiya da sabbaha ko sabbaba da wusta wadda ta zama tuduwa a tsakanin su a tsawo baya da nisa baya da yawa wa yuqrinu baina usbi'ai iya gamawa tsakanin yatsotsin shi biyu as-sababati wal wusta wannan mununiya ana ce mata sababa domin da ita galibin ake gilgadi ake zagi sabaha kuma da ita ake tasbihi sannan wusta kuma wadda take tsaka tsakanin ibrahim da wannan sababa sannan kuma wusta da binsir da hissa na'am wa yaqulu amma ba'du sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan haka fa inna khairal hadithi kitabullah ku sani mafi alkhairin zance shine magana Allah madaukaki littafin Allah madaukaki duk zancen da zaka dauka to bai kai ba ga alqur'ani mai girma shine mafi alkhairin zance wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafi alkhairin shiriwa mafi fitin shiriwa ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma bayan wannan ba shiriwa ba ce ba ta farki ba ne ba wa sharral umuri muhdathatuha kuma sharran al'amurra su ne abeban da aka kirkiro wanda ba su kasance ba a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin addini wa kullu bida'atin dalala kuma dukkan bida'a bada ce sun mai kulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ku duba ku ga wannan duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi khutba sai yayi wannan ya ya karanta wannan ma'ana ya ja hankalin mutane akan cewa mafi alkhairin zance magana Allah madaukaki sannan mafi alkhairin tafarki shine tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan haka nan bid'a ce ita kuma dukkan inda bid'a take bata ce sannan yace amma ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne mafi cancanta ga kowane mu'mini da karan kanshi man tara kamalan fali ahli dukan wanda ya bar dukiya ya rasu to ta magadan shi ce ta mataddiyan shi ne da matan shi da mahaifan shi suna raye wa man taraka dainan aw diya'an wanda ya bar dainan wani bashi ko kuma wani abin da ya rasa fatacce fa'in fa'ilayya wa alayya to ya zuwa gare ni ne kuma a kaina ne ni zan biya wannan bashi wannan a zamanin da Allah maɗaukaki ya shimfiɗawa musulmi Allah maɗaukaki ya musu buɗi da dukiya ya zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ke biya wa mu'mini bashi idan baya da abinda zai za a biya wannan bashi na shi idan ya rasu sai zama to al'amarin ya koma kan wannan ƙasa shugabannin ƙasa sai dai a lokacin da shari'a take aiki ta musulunci وعن العرباط بن سارية رضي الله عنه أن سامونا حديث لغا عرباط بن سارية وان يدع لا تكار تبتا أغريش قال حديثه السابق أتكين حديث شوان دي قباتا الباب المحافظة على السنة أبابي كان محافظة أكان كياي سنة مزعلة صلى الله عليه وسلم inda yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathatul umur inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar dan akwai ruwa ne taraktu ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada قال المؤلف رحمه الله باب في من سن سنة حسنة أو سيئة babi wanda yake bayani ga wanda ya sunnanta ya tafarkar da wani tafarki mai kyau ko kuma ya tafarkar da tafarki wanda ya zamanto munanna ne wanda baya da kyau qala allah ta'ala allah madaukaki na cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما هكذا daga cikin wa'anda za su gaji aljannan firdaus sune wa'anda suke cewa na daga cikin su hallau alladhina yaquluna wa'anda suke cewa rabbana ya ubangijin hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ka bamu daga matayenmu da zuriyanmu ƙurrata ayunin abinda zai faranta mana rai farin gani wanda mutum zai alfahari da shi da Allah maɗaukaki ya arzitar da shi da mata da ‘ya'ya wanda za su bauta wa Allah maɗaukaki wanda za su faranta mai rai ba za su bakanta mai rai ba waje alina lilmuttaƙi na imama kuma ka sanya mu shugabanni ga mumminai ga masu tsoron Allah maɗaukaki qala ta'ala Allah madaukaki na cewa waja'alnahum a'immatan yahtaduna yahduna bi amrina muka sanya su shugabanni ne wanda suke shiryarsuwa da al'amari suna kiran mutane ya zuwa tafarkin mu wa na bi amr jarir ibn abdullah an samu wannan hadisi daga abu amr عبد الله جرير بن عبد الله قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garjin yini farkon yini waja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar nimar aw al'abad sai wasu mutane suka zo mushi uratun kusan tsirara tabiyin annimar awil aba wanda suke dauke da wannan nimar nimar wata tufa ce wani gwado ne wanda yake da zane haka sanda-sanda awil aba ko kuma aba mutakallidi suyu suna rataye da takubba ammatuhum min mudar mafi yawancinsu daga ƙabilar mudar ne bal kullum min mudar ya ce kai gaba ɗayansu ne daga ƙabilar mudar ne ‘yan ƙabilar mudar ne fata ma'ara wajen rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza aka ga alamar damuwa tare da shi lima ra'a bihim min al-faqa na abin da ya gani na tsananin talauci tare da su abin bai dada da mai riba fadakhala thumma kharaja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sannan ya fito fa amara bilalan fa azana ya umarci bilal yayi shela yayi kiran sallah fa salla thumma khataba manzala sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sannan kuma yayi khutba fa qala sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda shine adam alaihi salam har zuwa ƙarshen aya ila akhiril aya inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah madaukaki ya kasance mai dako ne in sa muku ido ne gaba da ayyukanku da abinda kuke faɗi wal ayatul ukhra allati fi akhir al hashr da aya ta ƙarshe wadda take ta daban wadda take cikin ƙarshen suratul hashr ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun kuma kowace rai ta kalli ma qaddamat li gadin abinda ta gabatar saboda ranar gobe gobe kiyama da kowace rai ta sa ido menene ta yi wanda za ta samu gaje shi gobe kiyama tasaddaqa rajulun min dinar min dirhamin min thawbin min sa'in burrin min sa'i tamrin sai wani mutum daga cikin sahabbai ya yi sadaka da dinari wani da dirhami wani da tufa wani da sa'i na bur alkama wani da sa'i na dabino hatta kala har sai da manzala sallallahu alaihi sallama yake cewa walau bishikki tamrin ko da dai da baran dabino ne to kaka kasa yin sadaka da shi domin ana bukatar shi waja rajulun min al-ansar bi surrati kadat kaffuhu ta'jizu anha sai wani sahabi ya zo da wani kwando wanda hannun shi da kyad yake iya daukar shi bal kad ajazat kai sai da ya kasa dauka da hannun shi تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب mutane suka biyo shi baya kowa da ya suka ga ya kawo wannan abu na sadaka dumbin yawa mutane suka biyo baya kowa ya ka kawo abin da yake iyawa ya kawo abu ya amur yake ce har sai da na ga baga kaumaini baga guda biyu min ta'amin na abinci wa thiyabin da tufa inan tufa wannan tili guda nan tili guda hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yatahallalu har sai da naga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kalkali ka annahu muzhabatun kai kace abin zinariya ce saboda farin ciki da ya ga sahabai wannan ya yi kyauta ya yi sadaka mutane sun biyo shi baya. Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alayhi wuzruha wa wuzru man amila biha من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء wannan hadisi kun ga kinsa shi sadaka bata cikin addini tabbata addini ce bal ma na daga cikin abin da mutum zai yi nadama ranar kiyama ina ma Allah madaukaki ya maido shi bayan mutuwa ya zai ce ya kula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun min as-salihin abinda zai nadama kan cewa ina ma Allah maɗaukaki ya jinkirtar da rayuwar shi ɗan lokaci kaɗan ya samu damar da zai sadaka domin ya kasance na daga cikin bayan bayan shi na gari da kwarai kenan ba kamar yadda mutane suke cewa su kirkiro wani abu su ce mai kyau ne kuma su ce ai wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunna- sunnatan hasana a'a sunna ba ta kasancewa hasana sai ta kasance kalkashin umarnin Allah kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kissan wannan hadisi kenan idan daman sadaka abu ne wanda shari'a ta yi umarni mutane suka yi sakaci wani ya tashi ya ƙara rayar da wannan sunna kamar yadda Umar radiyallahu anhu ya rayar da sunna ta qiyamul layl tahajjud Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana dukkan wanda ya sannanta a cikin musulunci wani tafarki mai kyau falahu ajruha to iya da ladan wannan sunna wa ajru man amila biha da ladan dukkan wanda yayi aiki da ita ba'dahu bayan shi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a ba tare da an rage daga ladan da suka samu ba wani abu Allah ya bashi ladan shi kuma ya bashi ladan dukkan wanda suka yi aiki da wannan sunna duba ku ga al'amarin malam ba karami bane ba a ce kayar da wani abu na alkhairi wanda mutane suka bari wallahi ba karamin gajiya ba ce to kuma haka nan waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan dukkan wanda ya sannanta a cikin musulunci wani tafarki munanne sunna munanna wadda ba ta daga cikin umarnin Allah ko manzo kana alaihi wizruha to iya da zunubinta wa wuzur man amila biha min ba'di da zunubin wanda ya aiki da ita bayan shi min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'a ba tare da an rage ba daga zunubansu ba tare da an rage wani abu ba daga zunubansu kina ya dau nauyin zunubin shi kuma ya dau nauyin zunubansu nan ma akwai hadari mai girma idan duk abin da mutum zai yi a cikin addinin musulunci ya tabbata lalle addini ne in ba haka ba na da zunubi kuma na da zunubin dukkan wanda ya aikata qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi qawluhu mujtaba mujtabi an-nimar huwa bil jim mala yayi dabt na wannan kalma da jim ne wa ba'da al-alif kuma bayan alif muwahhada ba'da al-alif ba'un muwahhada akwai ba wadda take da da guda bayan alif kenan akwai ba kenan wan nimar jam'u namira wa hiya kisa'u jam'i ne namira kuma namira kisa'un wani bargo ne ko zane min sufin na gashin dabbobi muhaqqat wanda yake da zane sanda sanda haka wa ma'ana mushtabiha ma'anan mushtabiha ay labisiha suna sanye da ita kad kharaquha fi ru'usihim sun daddura ta a kawunan su sun sanya ta daga kai sun tsaga ta sun sanya wal jawbu al qat'u aslin jawbu kinan shine qata wani yankewa minhu qawluhu ta'ala na daga wannan ma'ana fada Allah madaukake da yace وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ina wanda suka suka kwankwasa dutse har suka yi gida a cikin shi ai tanahu tahalluhu wa qata'uhu shine suka gusa shi kuma suka yanke suka yanka shi wa qawluhu tama'ara huwa bil ayn al muhmala tama'ara kinnan da aini ne wadda ba ta da diya ba ghainun ba ba ta maghara ba ta ma'ara ai ta gayyara ga ma'anar shi ya tsaye fuskar manzana sallallahu alaihi wasallam ta canza wa qawluhu ra'aytu qaumaini bi fathil kaf shi ma kace qaumaini ba kumaini ba wa dammiha kuma akwai halshe guda biyu ko kuce kummaini ai sabarataini shine wannan baga tili na abinci da tufa wa qawluhu ka'annahu mudhhabatun wa huwa bizal almu'jama ita ma da zal wadda take da da kakkace mudhhab mudhhabatun da ba wadda take da da wa fathil ha'i kuma da kaiwa ha fataha wal ba'il muwahhada da ba wadda take da da daya qalahu al qadi iyad wa ghayruhu wannan duka haka imam al qadi iyad da wannan su suka fadi wa sahafahu ba'dhum wasu kuma suka canza wannan kalma fa qala mudahunatun mun gane ko wannan shine ake cewa tashifi canza wannan harafi ko kalma da wata bidalin muhmala da dal wadda ba ta da da wa dammil ha'i da wannan yiwa ha damma wa bin nun da nun wa kaza dabatuhu al-humaydi haka imam al-humaydi yayi dabt shi wa sahih al-mashhur huwa al-awwal mala yace kuma abin da ya zamanto a ingantacce shahararre shine magana ta farko muzhabatun wal murad bihi ala al-wajhayn kuma munha nan ta bangare fuska guda biyu as-safa'i wal istinara shine kalkali da kuma kwaranyewar bakin ciki ina ga ɗaya ko wani bin mas'udin radiyallahu anhu nam an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace laysa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bin adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sanna al-qatla muttafaqun alayh manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rai wadda za a kashe ta da zalunci ba tare da haddi ba ba tare da ta tantance a kashe ta ba illa kana ala bin adam al-awwal face sai akan dan adam na farko kiflun iya da zunubi iya da nauyi na wannan rai da aka kashe min damiha na jinin da aka zuba na wannan rai iya da nauyin iya da zunubin shi li'annahu kana domin ya kasance awwala man sanna al-qatla shine farkon wanda ya tafarkar da kisa na gilla na zalunci nan sai zama to da wancan hadisi da wannan man sanna sunnatan man sanna fil islam sunnatan hasanan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila wala biduni an yankusa min ujurihim shay haka shi ma zunubi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.